الرجيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنزلنا وأهله إلا امرأته قدرناها من الغادرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الله قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير عما تشركون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة من أقارب وجهة الله سبحانه وتعالى من قوة cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan yammaci na ranar juma'a a yau muna sha bakwai ko sha bakwai ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina tana dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da shidda ko ga watan uku na shekara 2026 miladiya har yanzu dai muna wannan sura mai albarka suratul baqara jiya ne kwana aya ta 62 ko insha Allah yau zamu tashi aya ta 63 har yanzu dai muna cikin bayanin bani Isra'ila araban yace
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون إن من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتذروا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين
وجعلناها فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين
to kun ji dai bayan Allah subhanahu wata'ala ya tunatar da bani Isra'ila irin ni'imomin da ya musu daga wannan ni'ima sai wannan ni'ima duk wani ne Allah yake nuna ga sauka akwai su yi wa Allah godiya ne godiyar Allah shi ne da'a ga Allah su hannu da hannun Allah su bari da umarnin Allah subhanahu wata'ala su aikata da umarnin Allah subhanahu wata'ala wannan shi ne abin da ake bukata a gare su amma ku duba irin ni'imar da Allah ya musu to yanzu bayan Allah subhanahu wataala ya tunatar da su ni'imomin da ya musu amma har yanzu ne eh, ba ci da gori ba mana kwalliya ba ta biya kuɗin sabulu ba yanzu kuma Allah subhanahu wataala sai ya ɗauko mana labarin ya goya a kai menene irin abin da ya fara biya kuma na sakamako inda wanda ya kishin bari ya ji hoho ma'ana yanzu kuma sakamakon ni'ima ma'ana azaba da Allah subhanahu wataala ya musu akan kafircewa Allah subhanahu wataala da sabawa Allah subhanahu wataala da tawaye a da- akan umarnin Allah subhanahu wataala domin duk sun kafirce ma ni'imar duk sun bisire ni'imar da aka yi ya kasance yanzu suna warware alƙawalla kai har ma Allah subhanahu wataala ya hana su kamar yadda zai zo insha Allah aka hana su yin su a ranar asabar amma ne saboda haka an ƙi shin bili an sha romansa ba cinya ba ƙafa baya suka ɗume wani ɓangaren kuma ƙarshe Allah subhanahu wataala ya shafe su aka nuna su birrai wannan shi ne sha'anin wannan al'umma ta yahudu da mutane suke gani kamar an zalunce su to ga ubangijin da ya yi su kuma ga irin ni'imar da ya musu bayan kuma karamin alhaki saba ma manzannin Allah subhanahu wata'ala yanzu daga cikin wannan ga na farko sai Allah subhanahu wata'ala ce wa iz akhazna misaqakum wa rafa'na fawqakum ad-dura khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun Allah ta iz akhazna misaqakum ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallama tunatar da su faɗa musu bani Isra'ila lokacin da muka ɗau alƙawari alƙawari mai ƙarfi da mu da su a cikin attaura akan cewa za su bi umarnin attaura za su bi hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta musu za su yi aiki da abin da yake cikinta mu kuma Allah ce idan suka cika alƙawalinsu mu ma za mu cika namu alƙawari shi ne za mu musu sakayya kyakkyawan sakayya to saboda haka Allah subhanahu wataala ke tattuna musu lokacin da aka ƙulla alƙawarin nan kuma Allah ya turo da alƙawar a attaura aka ce su yi aiki da abin da yake cikin attaura amma a tattam suka buga ƙafa suka ce ba za su yi ba annabi Musa ya yi ya buga ya buga ina ka ce wasu ba idan kuturu ya yi kaɗan abin da ya kai haka to shi ne sai da aka gaba uwar bari ne Allah ya musu yanzu sai Allah ya ɗauko dutse ƙaton dutse aka ɗaga shi a garin nasu gaba ke da gashi nan dutsen ya fi garin kuma ga shi ne sai aka ɗaga shi shi ba a sama ba kuma shi ba a ƙasa ba to ko aka ce musu khuzu ma atainakum bi quwwa ku rike wannan abin da muka ba ku a taura kuma dole ku yi aiki da abin da yake cikin ta bi quwwa da gaske yadkuru ma fihi la'allakum tattaqun kuma sa'annan ku na ku wa'azantu ku bi umarnin Allah subhanahu wa ta'ala dukkan fata da muke muku domin ku samu taɓawa ko ku samu rahamar Allah subhanahu wa ta'ala kun ga wai a tauran ma da aka sabkar musu ba su yi aiki da ita ba akan daɗi akan lalima sai da suka ga uwar bani ga dutse yana reto a saman su Allah ce in ba su ba to sakin dutse za ko za a ce mala'iku su saki dutsen shikenan gabaki ɗaya a yi musu irin na mutanen annabi Lut su mutane annabi ne da aka ga mala'ika aka sa ya cicciko da fuffuke ya tsoro kasar sai ne kire ta kamar yadda mai waina take yin waina aka kifa aka nina su kuma yanzu bani isra'ila aka ce musu ga dutse suna kallo kuma ba inda zaka gudu kawai da an zo kirk zai kai danne shi kenan an ƙare babu zancen masu fara وإذ نتقل الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا Mm.
خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون Allahu akbar haram Allah saka dariya ku ji ba ku shi fa Allah ce wa izna takana aljabala fawqahu sai da muka daga dutse a saman su kamar ya al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a ce mu ce ba zan yi aiki da alqur'ani ba tukun Allah ya mana wannan barazana sai da aka daga dutse gashi takkar su ta- kuma ga inda ba su tsira Allah ce kusu kun riko ku yi aiki dole to yana fa su ne yahudu ka duba yadda suke shan gwa- gwada gwada ubangijin ma tukwa duk wannan ubangiji ne yana laluma su ana ta yana ta bin su a laluma ana ta taro taro su yi laifin ya yafe musu su shiga cikin wahala ya hulɗa su daga wahala su shiga kwanci a yaye musu kwancin duka kun ga yadda Allah ya yi ma wannan bayan Allah yake taro taro da su kuma fa kakanninsu ne duka ake wani abu mai bari ya ta yi gudu ɗan ta wura da fi to kun ji tauran mahe da aka musu to shi ne Allah ke ba mu labari yanzu abin ta kai tukon yanzu lallashin baya musu yanzu ta kai kuma a fara fito na fito shi ne yanzu da suka ce ba za su yi ba shi ne Allah subhanahu wataala ce muka dora wa rafa'ana fawqakum dora muka daga dutse a saman ku ku su ma atainakum bi quwwa ku riƙe abin da muka ba ku da ƙarfi wazkuru ma fi la'allakum tattaqun ku tunatu ku azantu domin ku samu takawa shi kenan da suka ga uwar gari shi kenan da suka da suka ga to ko shi kenan shi kenan an bari kamar abin kirki ana nan Allah ce summa tawallaytu min ba'da zalika falawla fadlullahi alaykum wa rahmatuhu lakuntum min al-khasirin Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa summa tawallaytu yanzu bayan wannan ana nan ana tafiya kuma sai suka bishiri suka saba alƙawari ma'ana an gano bi kai shikenan yanzu dai ba su abin da fi karfin su ba to shikenan sun rika amma ne sai suka warware ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم in ba don falalar Allah a gare ku ba ma'ana Allah subhanahu wataala yana karɓar tuba Allah ya karɓi tuban ku ba wa rahmatuhu da rahmar Allah subhanahu wataala shine gafara Allah subhanahu wataala da yafiya da Allah ya musu gaba da kurakuran da suke yi la kuntum min al-khasirin wallahi da kun kasance daga cikin masu asara halakaku ma'ana da Allah subhanahu wataala ya halaka su a nan duniya kuma an kare a lahira in ba dan rahmar Allah da yake musu gafara da yafiya da yake musu ba wallahi da tintini Allah subhanahu wataala ya halaka su ba duniyar kuma lahira an kare amma dan rahmar ubangiji ne duk a haka yana tunatar da su ku bari ku bari amma ni ƙarshe zaka kai ga inda ba a san sai Allah ya ce ni
ولقد علمتم الذين اعتنوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا كرمة خاسئين Mm.
فجعلناها مكانا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين to kunji bayan an yi wannan shi ya kuma daga ba su kawar wari haka shi duk a haka Allah su haka duba Allah yake haƙuri da su Allah shi da kanshi yake haƙuri da su kuma yake bin su duk lalla shi ka diba yayi da dai ko ɗan da kama wannan abu ai ya kamata kai ma wata rana ce kai ka gashi amma duk da haka Allah su haka labi yanzu ne an shiga wani mataki na lallaɓar an diba ashe lallaɓar ba ta musu lallashin baya musu yanzu an kai kuma da tsawata musu yanzu kun ji wannan Allah subhanahu wataala ya tsawata sun karba shi ma kuma daga baya sun watsa bayan haka ana nan sai Allah subhanahu wataala ya tsora musu doka ya ce suna yin su aka ce to duk a kwana bakwai kwana shidda an halatta musu je su yi su amma an ware kwana ɗaya ita ma su kuma ita kuma a baro kifi shi ma ya ɗan sarara shi ma halittar Allah ne bawan Allah ne kwana bakwai ku je ku sani an ware musu kwana ɗaya ta hutu ita ma ba ko ba jarabta su ne Allah ya gani shi za su yi biyayya masu biyayya ko masu biyayya duk kenan ranar ko su maza da alheri na gare su maimakon kullum kuna zuwa to an ware muku ya rana guda ta hutu ra'a sabar Allah ke ra'a sabar ya ɗora doka kadda ka aje a yi su a ran nan kuma ku huta a gida shi ma kifi ya fito ya lala kuma shi ma san kama shi ake shi ma ƙasa yake sai yadda tsotsoro yake hayowa yana zuwa ana ji a haka ake ta kakkamawa in aka bari kuma sai kwari daga gaba ɗaya to saboda haka sai Allah su wanda ya tsere doka ku shi ku yi su duk sauran ranaku amma rana asabar kadda a yi su shikenan to to to to to an ji kamar da gaske shikenan ana na ra asabar sai kifi ya dinga fitowa sama yana ta ya yana ta duk jaraba sai wani yake musu ya fito shi ma ya ta shakata ya fanta ya wasa da ranar ta fice shi ma sai ya kasa yanzu da kika gani a to ranar asabar kifi yana fitowa yana fantayawa yanzu ranar juma'a sai a zo a saka wannan kwama ko kuma ra asabar sai a zo a saka ka abin kamu amma ba za a taɓa ba sai a yi rami a yi tarko a yi tarko a yi tarko a yi tarko a tattara kifi a tattara kifi kuma sai a rufe a hana shi fita ba za a taɓa ba za a kwashe shi a ran nan ba amma sai ran lahadi sai a zuwa zuwa kawa kun ga dubara kuma da aka yi kun ga ba cinya ba kafar baya ta a zo a tattare a tattare a yi rami a yi rami a koro kifi a koro kifi a koro shi ya shiga kuma duk sai a tattare shi a hana shi huta amma ba za a taɓa ba sai washe gari kuma a dawo tun ga washe gari ita ce ranar su to su kuma sai a zo a kwasa kuma dabarar da aka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala kaga hajji ne rena hankali ne ta dan sokoto ce yace shi ho ba sata ta kamishi ciwo ba yace wallahi mun shi shi hawara ji dan sokoto ya aje dawo guda uku a shi ina tare da Allah al'awala ya hakuri ya aje dandawansa guda uku sai aka za ka sace mishi guda biyu da aka sace guda biyu ɗayan kuma sai aka ɗauke shi aka ci guda aka mulmula sai aka ashe kenan da uku za ka je amma ka dawo shi guda uku kenan ba abu shi sata ba ya zo ya ɗaga ya ɗaga ya ce wallahi shi ba sa ta kai mashi ciwo ba ya ce ya ce shi shawara ji da aka yi eh yanzu kenan shi hadishin hangar har ya kai ya tsaya abu sata ba ya yi uku ya ajiye uku ya tarno a ɗauke guda a mulmula a ajiye a jira shi uku to yau da zuwa shi ne su ma wannan raina hankali da suka yi ubangiji an hana ku abu kuma ku zo ku tattara ku yi to shi ne a nan kun ga yanzu kenan da muka ce muku mataki mataki ne daga lallashi daga waye da sauransu ta kai kuma yanzu an fara tsawatowa yanzu shi ma kuma sai Allah ɗau mataki mai tsanani a kansu su waɗannan da suke waɗannan abubuwa duka Allah subhanahu wa ta'ala sai ya shafe su da kabila sun bar rai wasu kuma kabila su ana kanzirai ma'ana aladu dandaji waɗanda ba su ba ko sun shiga kekene su ma'ana ya zai sai Allah ya buga da ƙarfi don su da abin ko sun wuce gona da su Allah ce to mun sani wannan ya zama azaba a gare su da kuma wa'azi ga ɗan baya saboda haka aka shafe su duk wanda suke wannan laifi aka nira su birri aka nira su wasu alhamdulillah amma wannan ya saba wata ka'ida ta aristo ne ko kuma sokrat ne wanda suke cewa asalin dan adam daga bin ne a akariya ne darwin da darwin da wa mantiya ta dabi da ke ce asalin dan adam daga bin ne da sauransu to ba su bane ba a'a su waɗannan Allah su maka ya shafi su ya mira sun barbai kwana uku bayan kwana uku suka an kashe su ba wanda ya rasu barazana a ce ai su ne suka haihu suka yi ta yaduwa aka ce ka za ta ta ga wannan mantikiya wannan tunani na cewa a san dan adam gurin zai karya ce shi ya sanya ma akwai shakish Allah ci kansa Allah gafarta masa rahama ai shi ma yayi ma yayi ma babban martani yace ya dawo yin da makafu ne yace Abu Bakar وأبونا آدم عليه الصلاة والسلام كل حزب بما لديه فرحون yake ya fi daɗi yake uban ka ne gudu ko kuma uban mu annabi adam ne kuma kowa yana farin ciki da abin da ke saboda kai ma kai farin ciki da uban ka ke shi ne gudu shakki wani ba musiri ne ma da kuma da ne maka wa Allah jikan sa na gafar da masa eh wanda shi ne a zamanin ka shi shi a wannan ma bai bar su ba an sha an sha gwagwarmaya zamanin su numai da su fahad da su waye da sauransu ya ce kai fa yakun haqqan ya zuruhu numur wal usul wal qubur ya Allah ka tsare ya to saboda haka kenan asalin mutane ba waɗancan ne ba ba farar da suka rayu su ba su rayu ba bayan kwana uku duka Allah su kala ya hallaka su duka gaba ɗaya duka su wanda aka mai da su al'aziran da barran duka gaba ɗaya suka mutu kenan wannan shi yasa ya Allah subhanahu wataala ce wa laqad alimtum alladhina aqadaw minkum fi sabt fa qulna lahum kunu qiratan khasi Allah subhanahu wataala haƙiƙa ku kun san waɗanda suka saba wa Allah suka saba ma umarnin Allah subhanahu wataala suka je suka yi su a rana a saur bayan Allah subhanahu wataala kuma ya hana fa qulna lahum qiratan khasi Allah ta kace su koma barkai koma barkai sai ka ga wani lokacin sai da ya gamsu ya shukokin murrai a iya to su ya gudu ba tunda a cikin ne kakannin su na aka gura fara saboda aka gaji Allah na nakalan Allah su wanda ya ce yake muka sanya musu wannan shafe su da muka yi nakalan da ma bai ne yayya saboda haka kasance ukuwa ce azaba ce mai tsawatarwa ga waɗanda al'ummar da za su zo a baya ma'ana waɗanda suke tare da su da kuma wa ma khalfaha da waɗanda kuma suke a bayan su wa mau'izatan lil muttaqi kuma ya kasance wa'azi tunatarwa ga bayan Allah waɗanda suke salihai masu tsoron Allah subhanahu wataala kada ku ga kuna laifi kuna abubuwa Allah yana kyale ka wallahi ta lalace ake maka tabbar da Allah subhanahu wataala ya tashi kama kama kuma lata kucewa ba za ku kuce har abada yana saboda haka ana kana abubuwa ana maka wa'azi ana cewa wani bari kana gida to to kai lokacin zaƙin ne kake jan kana wani ta'addanci in sau kuma da kwaya kake kana sawa kana kana samun riba ka kawo ba a kama ka ba ka kawo wata rana fa abin ba zai daɗi ba ko ko sabon Allah ne kake yi kina zina kana zina kana kaza ne ana wa'un dukun dukun a kowane lokaci da Allah subhanahu wa ta'ala ya kullo ka da wata matsala wata masibar ko wani ciwon to ba shi kenan ba sai ka ji an an kare yana ta makarkata saboda haka ji tsoron Allah lokacin da aka maka wazi aka ce bari dan uwa wallahi ka bari ko ko ba haka ba in ta zo abin da zai zo to kuma shi ke ba magani maganin ka fasa ka tuba zuwa ga Allah ka bari to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala mun musu haka dan ya zama wa'azi izina ga waɗanda suke tattare da su su bari wa'azi tunatarwa ga waɗannan baya zo su ji abin da Allah yi sai Allah ce wa in ka
وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين har yanzu dai muna cikin bayani ne akan yahudi mun ga irin kun ga irin dai ta'addancin su da sabon Allah da kuma taurin kai da suke yi da jayayya da ɗimbin dokokin Allah subhanahu wa ta'ala ɗimbin shari'a Allah subhanahu wa ta'ala yanzu kuma a nan Allah subhanahu wa ta'ala zai ambata mana wani nau'i daban na irin sabon su wani nau'i ana sabawa annabawan Allah subhanahu wa ta'ala da karyata su da kuma rikin gaugawar bin umarnin Allah sai an yi buga an buga an buga da sun ga uwar bari ba za a da farko ko a ce musu wani wasu yi kaza to ba za su ba saboda haka ba sa gaugawar bin umarnin Allah subhanahu wa ta'ala in wahayi wahayi aka yi da wawanci magana ma in za su faɗa wa Allah to ba sa tattauna ka ko annabin Allah ba sa tattauna ko haka za su fito da kai da kai za ka ji annabin ma annabin musamman kabila da suke faɗa musu magana izhab anta wa rabbuka faqatala ba sa tattauna ka kawai saboda su ga sunan mutsararru sun kai ma'ana na bugawa a jarida marasa kunya ne na bugawa a jarida eh to har yanzu Allah subhanahu wataala zai ci gaba da bayyana mana irin ta'addancin su daga cikin wannan shine yanzu kuma kissan labarin saniya mu'jiza ta saniya dalili kuma wannan kissa dalili da ya aka ambaci surar gaba kida da suratul baqara asali wanda zai gade shi sai ɗan ɗan uwan shi shi kaɗai ne mai gada shi saboda bai da ɗa sa'an kuma ga shi babu iyaye duka bai gada shi kawai shi ke shi wannan ɗan ɗan uwan shi to shi kuma da ɗan ɗan uwan nashi sai yake gani ga tsoho ya tara dukiya amma ya ƙi tafiya ya hana eh shi kuma sai yake ya ƙahauta ya kamata tsoho domin sun jahilai waɗanda ba san dokokin Allah ba waɗanda ba su san ƙa'idodi ba suke yin waɗannan abubuwa da sai ga daga gaske yake qalu ulana rabbuka yubayyin lana ma daga
قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا خالد ولا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون to shi ke da sai ga shi ma kashi annabi Musa ya yi zafi akan wannan walakanci da suka yi shi yanzu ne suka ce to shi ke na afi wannan qalu ulana rabbuka yubayyin lana ma ne ba ba shi ke da suka to shi ke na aje ayan da ku je ku kawo sai ayan a wa har yanzu kuma to sake koma wajen ubangijin naka qalu ulana rabbaka fa'alu ma tuna ku ku yi aikata inda ku bi umarnin ubangiji kada ku sake tsanawa kada ku tsananta a tsananta mu tsananta musu suka ce kai da yanke mu da komi ba ka sauye mu muna da bakin faɗa zai fasawa ya yi ya yi ku tsaya akan haka don ya fi in aka sake ko ba aka yi gaba to hau gaban musu launin sariya to ku ji inda Allah ce qala innahu yaqulu annabi Musa ya dawo ce musu to Allah ya ce wani ba to shi ke nan kuma bari ku ba ku gaskiya shi ke nan aka shiga suka su suka tsokulu to bar ku gaskiya aka buga aka ruwa ba dai Allah ta awamu bai da zalika ba tsakatsakiya to yanzu shi ne sai suka dawo qalu lana rabbuka yubayyin lana ya musa ya musa mana da ke wannan insha Allah ita ce ta in da ba ce insha Allah ne da ake